أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وعقيه ولا تيعسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبدا زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan zawiya mai albarka zawiyan shi malam ɗan umma Allah ya ƙara masa rahama wanda ke kan titin malam goje a cikin garin Bauchi. yau muna talata shida ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratu yusuf alaihi salam muna aya na tamanin da shida babansu annabi yusuf alaihi salam allah na gaya mani kayan ya ce ya bani ya sabu fata hassasu min yusuf wa aqihi wala ta yi asumin rauhillah innahu la yi asumin rauhillahi illa alƙawmul khasirun allah annabi yaqub ya ce illa alƙawmul kafirun ya ce ya baniya ya ku ‘ya'yana’ izhabu ku tafi fatahassasu min yusufa ku je ku binciko annabi yusuf alaihi salam fatahassasu min yusufa wa aqihi ku binciko annabi yusuf ku binciko dan uwansa eh inna fatahassasu min yusuf wa aqihi wala ta'asu min rauhillah kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah innahu cewa shi al'amari da yadda yake layai asmin rauhin lahi ba mai ɗeba tsammani daga raman Allah illal ƙaumul kafirun sai mutane wanda suke kafirai Allah ya hana ɗeba tsammani duk saɓanka wato ka ji tunanin raman Allah wato ta ninka saɓanka nan so ba adadi shi yasa mutum idan na saban Allah kar ya ce wai ni kan na cire tsammanin raman Allah ina kai saban kan ta kai tiriliyan no ne to bata kai yawa bata kai kumfan teku ba wannan ake ke kuma bata kai istighfari so ɗaya in kai da kyakkyawan niyya bata kai wannan ba ai Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay kuma hadisul qudusi na ce sabaqat rahmati gadabi eh rahama na ya riga ya fushi na ni Allah wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi Allah ya ce ba domin muna zunufi muna istighfari ba da sai Allah ya kau da mu akan ƙasa ya kawo inda za su dinga zunufi suna istighfari ai shi Allah fadanci yake so fadanci Allah yake so annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa wani hadisi yace idan bawa ya yi aikata laifi ya ce Allahumma gafirli ko Allahumma gafirli zambi to ya ce Allah dai ce bawa na yayi laifi ya ga ya nemi gafara na ni kuma alƙawari ne a kaina sai na gafarta masa su biya da ka ɗebe tsammani daga raman Allah babban kuskure ne Allah ya ce inna wulaye asmin rawillahi illa alqaumul kafiru ba mai ɗebe tsammani daga raman Allah sai mutane wanda suke kafirai su biya da haka shi yasa malamai suka ce idan mutum bayi da lafiya lokacin da aka fahimci kaman wannan jinyan na bare tashi ba to a lokacin ana so ya karkatar da samun raman Allah a cikin ransa fiye da tsoron azaban Allah sabila da shi Allah subhanahu wataala ya faɗa hadisul qudsi ya ce ana inna zanna ana inda zan zanni abdi bi ni ina yanda bawa na yake zatona eh di yanda kake zatona haka da ka same ni kuma yana daga cikin raman Allah yana ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah ya ku bayin Allah wanda kuka yi sabo kada ku ɗeba tsammani daga raman Allah ya ibadi allazi na sarrafu la taqnatu min rahmatillah kar ku ba tsammani daga rahman Allah to shi yasa annabi Yusuf alaihi salamu wato ya faɗi babban magana ya baban su annabi Yaqub ya ce la tai asumi rawillahi kada ku ba tsammani innahu la ya asumi rawillahi illa alqaumul kafiru wato ku je ku yi zato wa Allah da ku samu yasa wani bawan Allah yana nan shi ba wani ma karatun addini yake da shi ba yakan ce wai ni dan gatan Allah ne yake kan faɗa yakan ce wallahi ni dan gatan Allah ne bai ce ce ban taba addu'a Allah bai biya mun bukata na ba ya je aikin haji ya dawo ya zo samu a unguwansu ana ya samu matasa suna zikiri sai ya ce wallahi wannan addu'ansa ne ya roki Allah a ƙaba Allah ya daga dukkan shari a unguwansu ya kawo alkhairi ya ce ai da yaran unguwansu daga yawon kwallo yawon banza amma tun da ya ga sun koma zikiri ya ce wallahi addu'ansa ne sabila da haka shi Allah yana son ya kini Allah yana son kai addu'a ka ji yaqinan Allah ya karba me yasa ka ga mata idan aka musu addu'a sun fi samun biyan bukata yanzu mata ita zo ta samu almajiri ya ce to dan je gun wani yaya ne ne ya mun alƙawarin umara ko aikin aji amma malam ga ɗari biyar sadaka ya ce ki je ki je ki sadaka ki nemi ki nemi gyaɗa ki sadaka Allah dai biya bukata to ita ta yi kinin ta sarka da gyada din na Allah ya koyi kaga ta zo tana ce ai ya ce in shirya da mun biza sabila da yaqini irin na mata yasa wani sayin ake boye musu wani abu ma ba a gaya musu biya kana ce musu yanzu kaza kaza shikenan su sun yi yaqini hakan dai faru sai kaga Allah ya biya bukata to ba a san ɗeba tsammani daga ramin Allah shi Allah so ake duk sabanka ka ɗauka Allah dai ka yanke koi wannan saban ba komai bane a gurin Allah ba ga hadisi ba wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko wani bawan Allah a zamanin da ya wuce tun annabawan da ya wuce ya ce ma ‘ya'yansa ni in na mutu ku kama ni ku ƙona ni idan kun ƙona ni ku ɗibi tokana ku je teku ku sheƙe ya ce sabila da ni na aikata laifuka tewa na tsoron haɗuwa da Allah na tunanin abin da Allah dai mun eh shike nan da ‘ya'yansa ko ya mutu suka ƙona suka ɗibi tokan suka je suka sheƙe a kogi sai kawai ga bayan ya mutu sai Allah ya tara shi ya ce to me yasa ka ce yaka ya ce ubangiji ina tsoron ka ne da biya da na san ayyukan da na yi shine ko na ce a sheke ni ma yanda barin taro bai Allah ya ce to gashi na taro ka ya ce to ani tsoron ka ne nake ji Allah ya ce to je kaga na gafarta maka to kaga raman Allah kenan yasa da gaba a shiga tsakanin Allah da bayin Allah duk saban mutum duk saban zakar ka ce Allah bare masa rama ba ina ruwanka raman Allah ta wuce duk yanda ake tsammani an ce ba ran da ma Allah dai cire rama ya tabonon zanta kamar ranar kiyama an ce shedan ma ya yi zaton Allah dai gafarta masa a ranar kiyama gashi ranar ne ranar tsoro kuma ranar ne Allah ya tabonon za Allah dai ba da ceto babu iyaka mu ma Allah da annabi Muhammad dai ba mu ceto sallallahu alaihi wa sallama insha Allah muna zaton annabi Muhammad dai ba mu mu ma dai bayan ya ba mu ce ya cece mu kuma dai ba mu mu ma afonti mai ce mu je mu ceci abokanmu da masoya albarkan manzan Allah to Allah ya samu cika da imani
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدور وجئنا وجئنا بدعاءة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
فلما دخلوا عليه كو قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهدنا الدر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه تند بابن سياتي kasu cire tsammani daga rahaman Allah to shi yasa falamma da kalu alai yayin da suka shigo gare shi kalu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan babban sarki azizu misra masana wa adana duru cuta ya shafe mu rabu da iyalanmu a nan an yi taƙadimul maf'uli alal fa'il masana wa adana duru eh wato cuta ainihin karatun addurru cuta masana wa ahlana ya shafe mu da iyalanmu to me aka ce masana wa adana duru wato cuta ya shafe mu da mu da mene da mu da iyalanmu duka cuta ya shafe mu masana wa landu wajina bi bid'atin gashi kuma mun zo da bid'a wato ranan da aji karatun mu mun fassara shi da kuɗi wato bila al bid'atu sun ce ma yi tajrubihi abinda ake kasuwanci da shi shine bid'a ka san kasuwancin da wato ku ɗauki abinda kuke da shi a garinku ne ku kai su kuma ai canji exchange ne ku kai musu kanwa misali su kuma su ba ku buhunan gyada misali to abin da ake kasuwanci da shi ne kaman abin da ya kudin daɗin dama shine kaman zinare azurfa su jawari su yakutu da shauransu to suka ce waji ina bi bida'atin mun zo da kayan kasuwanci ma'ana mun zo da kuɗi waje na bi bida'atin musjetin jebun kuɗi mun zo da kayan kasuwanci wanda yake jebu kuɗin sun an ce a lokacin ko kayan da suka kawo na tsayarwar ma da za su kai kasuwa ma ba wanda da yadda ya karɓa ya ba su wani abin sayarwa yawa to kamar da ya ce sun zo da kuɗi wanda yake jebu waje na bi bida'atin musjetin yawa fa au bila lal kaila to kashi kuɗin mu dai bai da kyau na farko na farkon uzurin mu dai cuta ya shafi mu ya shafi iyalanmu na uku kuma mun zo da kuɗi wanda yake jebun kuɗi an bar amfani da ita ko mun zo da kaya wanda yake ya expire kamar yadda yanzu misali a ce sun tafi ne da misali a ce sabulun salo misali aka ce to ya ruwa ya bige sa a hanya ya zama sabulun salon ya yi tsani inda ko an yi wanki da shi bare ya nan ba kaga ya expire wane ne sun kai kasuwa da yadda ya ba da kayansa mai kyau su bashi to gashi sun zo da kaya mara kyau wanda da ya canji su yi kasuwanci kuma na uku fa aufila na alkaila ka ji fa bayan ka yakuri ka karbi kudin kuma muna so ka cika mana udu eh fa aufila na alkaila kuma na biyar wa tasaddaq alaina kuma bayan kudin mu ma ka karbi kayan muna so kuma ka mana sadaka wa tasaddaq alaina inna allah ko yajzil musinin ko mutasaddiqin inna allah yajzil mutasaddiqin allah yana saka wa masu sadaka Allah yana tsaka masu sadaka sabi alaka wannan abubuwa biyar shine muke nema a gurinka aka ce lokacin da suka faɗi wannan magana sai annabi Yusuf aka ce sai ya ji tausayin su sai ya ji tausayin su duk ya bude kayayyakin ya gani kayan ya ya ɓaci kenan dai ya karɓa kuma tunda dama ƴan uwansa ne shikenan to ya tausaya musu ya cika mudun daga nan ma dai sai ya fito musu da kansa kawai gaba ɗaya shi ne ayan da namu faɗa a gaba to amma a nan aka ce da suka ce wata sadaka alaina ɗin nan kamar sadaka to ya san annabawa ba sa cin sadaka to tun da ya ji sun ce musu sadaka ya san sun shiga wani irin hali na abun tausayawa ga babansu halin da yake ciki ga kuma kayan da suka zo da shi ga kuma yunwa da ake yi to sai ya tausaya to a nan malamai suka ce tun da annabawa ‘ya'yan annabi Yusuf a annabi Yaƙub su ma suka zo suka ce a musu sadaka to ashe su ma kaman sun yi bara kenan to ashe bara ba haramun ba ne kamar yau da zaka ga wasu sun zo suna ta surutu wai wani wani ɗan boko aka sa shi aka sa shi a gidan rediyo ya zo yana ta ƙage wai wani almajiri an kawo shi almajirci wai ya sha wahalar rayuwa ya rubuta wasiƙa wa babansa cewa a yana shan wahala tibiya ake zo ya mai da shi gida in ya je bara ya dawo sai a ƙwace kayan baran a bar shi yana kwana a wajen kwanansu duk ƙasa duk fitsari duk dai kawai dai a ɓata bara wai sai aka wai da a yi sharhi ne fa akan bara a gidan rediyo dan Allah ranar buwa ya kamata nemo wanda a yi sharhi akan bara malami ko sai aka je aka ɗauko wani ɗan boko wanda bai san komai na addini ba wai sai zo yake cewa wai almajirai inna lillahi inna ilaihi rajiuna wai wai ainihin ma almajircewa ba ta da asali a musulunci baran ma baya da asali wai almajirai su ne suke zuwa wai suna wanke makaruwai kaya wai har suna ganin wasu ƙazanta ma irin na mata wai wanda yan wa'innan yara ma bai tsari a shekarunsu ma su dinga ganin irin wannan ƙazanta na mata ba wai a ina musulunci ya ce haka to bara ya zo a cikin ƙur'ani ayoyi da yawa yawwa yawwa to bayan wannan ma ai ya sa muka ce ya zo a cikin ƙur'ani ayoyi da yawa nan ƙasa don mun san bai yi karatu ba Allah ya ce wa amma sa'ila ko falatan har as-sa'ilu as-sa'ilu mai bara ne ma'anansa Allah ya ce ka ga mabaraci kar ka masa tsawa yasa kaga iyayenmu da malamai na gari suka yi tarbiyyar mutane akai da ga mutum ya zo almajiri yayi bara ko masu bara miskinai din nan marasa lafiya sai ka ji an ce Allah ya bada sa'a yawwa Allah ya baka hakuri kwarai ko kamar yadda babe faɗa sai ya ce Allah ya baka hakuri to kaga wannan Allah ya bada hakuri da Allah ya bada sa'an duk Allah ne ya koyar a cikin Qur'ani Allah ya ce qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatbawha azai Allah ya ce kaga magana mai kyau ya fi sadakan da cuta da biyo bayanta shi yasa ga Allah ya ce Allah ya ba mu sa Allah ya bada hakuri yawwa haka ne ka gani ka gani ka gani musamman ba da haƙuri zai sa almajiri ya ji da ya ji sanyi a ransa to Allah ne ya faɗa ka ce ku gaya musu magana mai kyau ƙaulin ma'arufin kairin min sadakatin yadda wa azin wallahu ganin halim Allah modaci ne kuma Allah mai tsananin haƙuri ne yawa da ka bashi ka ce kun fiye fitina to gara ka ce Allah ya ba ku musu Allah ya ba da haƙuri ga masu baran addu'a suke ko kuma wannan ayan an yi nasinta ne ba yi nasinta ba sannan idan ka koma can suratul baqara Allah ya ce laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinil birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawul qurbi wal yatami wal masakina wa bana sabili was sa'ilina was sa'ilina wa fil riqab Allah ya jero wannan aya wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza aka jero Allah ya ce wasa'ili na da masu bara jami'i ma aka kawo sajan wa atal mala ala hubbi Allah ya ce da bada dukiya a bisa bada dukiya a bisa sau kana son abun kana so ka dauka ka ba Allah ya ce za wuli qurba ma'abuta zumunta wal yatama da marayu wal masakina da miskinai miskinai su ma masu baran ko sai Allah ya ce wasa'ili na da masu bara almajirai ko an yi nassin wannan ayan ne kuma Allah ya ce yas'aluna kama za yunfiqu suka ce kulma ma anfaqtu min khair walil walidayni wal qaribina wal yatami wal masakini miskine me da mu ciyar ya rasulullah Allah ya ce kulma ma anfaqtu min khairin duk abin da ko ciyar na alkhairi falil walidaini ma iyaye guda biyu wal qaribina da ƴan uwa na zumunta wal yatama da marayu wal masakini da miskinai su ne masu baran ko ba su ne miskine ba da wanda duk da miskini dai iya hada mai bara dai iya hada kuma mai lafiya ma mara shi shi ma miskini ne idan ka je nan kuma suratul suratul mene suratul ma'arij sala sa'ilin bi azabin waqi Allah ya ce dai Allah ya sufanta mu'mine allazina ala salatim da'imu wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum ya ce lis-sa'ili lis-sa'il wal mahrum su muminai su ne wanda suke dawwama akan sallah wanda kuma a dukiyansu akwai haƙƙi wallazi ne fi amwalim haƙƙun malu a cikin dukiyansu akwai haƙƙi sananne haƙƙi sai Allah ya ce lisa'il ga masu bara akwai haƙƙi na masu bara in ji Allah fa ya ce wal mahrum da kuma wane masu alfarma mutumin da shi bare iya bara ba amma bayi da shi to shi ma ya cancanta a ɗauka a bashi kuma an kaje ka duba hadisi sai ya zo imam bukhari da muslim su rawaita lokacin da aka je madina ana zaman madina a lokacin da aka yi wani yunwa a madina sayyidina abubakar ya fito cikin dare yana zagawa yunwa ya dame shi babu abin da zai ci a gida sayyidina umaru ma yunwa ya dame shi ya fito kawai sai suka haddace sayyidina abubakar ya dai abubakar me ya fito da kai ce wallahi yunwa nake ji sayyidina umaru ya ce shi ma Allah yunwa ne ya fito da shi cika za suna cikin zaga madina haka dai suna dan taɗi na ɗebe kewa sai kawai ga shugaba ya fito annan mamu annabi ya ce ma aka raja kuma me ya fitar da ku cikin daren nan sai annabi ya ce karfa ina zaton azan ya sani eh ya san abin da ya fito da su amma ya kaɗan sake yaka ya ce karfa ina zaton abin da ya fito da ni ne ya fito da ku ya ce ya rasu lallai annabi ya ce wallahi mu ne fito ne suka ce wallahi mu ma ka rasu laki ce to ku zo mu tafi suka manzo Allah aka je gidan wani sahibi aka je aka yi sallama a gidansa ma ya dan fita shi ma cikin dare matansa ta ce ya fita amma dai dawo can koye gashi ya dawo ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle hakika tun da aka yi duniya ban taba baki ban taba baki a gidan nan kamar na yau ba ya ce annan muhammadu ne da sai na abubakar da umaru nabi ya ce to a shirya mana dan wani ko akwai wani gari mu taba a gidanka ya shiga an ce shikenan dan wani gari a cikin gidan ya shiga ya kada ya kada aka yi wani dabara an ce a wani ruwayan a daren har ya kama wata akuya ya yanka musu annabi suka ce annabi ya masa addu'o'i ya masa addu'o'i da Allah da annabi wannan ba bara ne annabi suka je suka yi ba duk da haƙƙin manzo Allah da iya ce to a istilahi da ya ce ai bara ne ai baran ba wani abu bane ba ga annaba zo sun yi ba ba zuwa suke annabi ya ce dubo musu wani abu su ci ba ko su ma ba haka masu bara suke faɗa bane Allah ya ba ku mu samu daga biya da haka duk wani wanda ka je yana cewa wai almajirci ba ta da kyau yanzu kwanaki haka ina kallon ina kallon menene ake cewa star time akwai wata tasha a Kaduna Liberty TV so suna hira da malamai ranar ya suka ɗauko wani wai alƙali ne ma ko giran kadi ne ma a Kaduna da shi ya sharo ni yayi bayanai wanda na ji daɗi da ƙarshe ya kamata tambaya kan bara wai ya ce bara ba ta da wani asali wannan kawai an fake ne ana walakanta musulmai wai yana zuwa in ya fito sa'in da ya fita aiki yakan je wajen da almajirai sun cika ya kira su ƙananan yara shi ya ce to dan ba ku sadaka amma ku mun karatu wai duk yanda ya kamo su karanta ba su iya karanta masa kawai wannan ana cin zarafin musulunci ne kaza kaza kaza kaza kaza wai shi bai taba ganin wanda ya bara yayi karatu ba to ka zo da mu gwada maka wanda suka yi bara sun haddace qur'ani hadda na gaske kuma sun rubuta ya fa kirga kuma wannan wani strategy ne kawai ne yahudawa ake neman toshe karatu inda gwamnatin gaskiya ne ai malaman karatun addini ma ya kamata a samu su albashi domin rage terrorist suke ma ƙasa ko ba ragewa suke ba kuma irin wannan ne an samu wani lalatacce a ce da yi kuɗin goro to yan bokon no ne lalatattu ko wani shigantaka ne baya makarantar bokon ko ba mu san bokon ba ne a to to yan boko no ne tun daga firamare ballantana ka je secondary ballantana ka je higher institution ballantana ka tafi uwa uba jami'a to me yasa a ci ba ce a bar karatun boko ba sai dai shi wato na da gata gwamnati tana ba da albashi tana ɗaukan mai karatun boko da muhimmanci to sabi alaka almajirci abu ne mai asali ga suna a cikin alkur'ani ma'anan almajiri almuhajiri almajiri almuhajiri wanda ya hijira mai hijira wanda ya bar garin su ya zo neman ilimin addini kuma shekaran jiya makaranta hadisi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utaka illahi wanda yake so ya ga man ahabba an yanzura ila utaka illahi wanda yake so ya ga yantattun Allah ya kalli ɗalibai masu neman ilimin addini kuma wannan almajirci da ake ta neman kashewa so ake a kashe karatun Qur'ani kai dai da ƙarshe su da iyaye muna ba su shawara su kuma masu kawo 'ya'yansu almajirci saboda da zamani ya canza zamanin ba irin na da bane sharri yayi yawa a cikin zamanin to shawarin da muke ba masu iyaye masu kawo almajirci 'ya'yansu almajirci shine a bari yaro ya ya data a kawo shi wannan muna ba su shawaran haka na biyu kuma su dinga zagayowa suna ganin me yaran suke ba a barwa malami kawai aiki ba su biya da zamanin ya canza malaman da sun haƙura da noma da kiwo shi yasa na ga malami ko gidan kansila bai sani ba to yau kuma sun kare irin wannan bayan Allah kaɗan ne a cikinsu shi ya ne kawo gaga gidajen malamai da yawa ya mutu su biya da mu ba mu iya irin wannan ba muna so mu sa riga mai kyau yauwa muna so mu mu gida mai kyau sai yasa na ga malai almajiri bare iya wato yin irin abin da iyayensa suka yi ba biya da zamanin kuma su ma iyayen ba daukan karatun ya suke da can da daraja ba ka ga makarantar da yaya ka ga an zo wani mahaifin ma shine a gaba zagin ka i biya da darajar karatu ya kare yaron ma ya ganka hanya ma wani ko gaishe ka ma baya yi biya da darajar karatun ya zo karshen zamani malaman ba wani daraja suke da shi ba da kuma yan zamani yan ku bamu yan ku iya ku bamu kun zo sun zo sun ce suna ta kushe almajirci din ma sabi alaka shawara na uku kuma in kana da hali ma ka ba ma yaranka abin da zai dinga ci ya sha ya to da guzurin da kare je wani gida ma ana masa wulakanci ko kare je gidan mai yana bara su irin wayannan yan zamanin suna fakewa da haka suna zagin karatun addini domin har ya kai ma da ga a TV ana sawa sai mai sayar da abinci wani ya je sai shinkafa garau garau na hamsin sai ya saka a almajirai sai zo gudu suna wawa sai su kuma gidan TV su dinga dauka sai a dinga ce kaga yanda almajirai suke wannan walakanta karatun addini ne yan boko no ne suka yi karatun suka yi digiri ba ba su aiki ba yau kai saka zo ka ce karatun boko ƙarya ne ba ta da amfani sai a ce maka gala wannan bai waye bane to karatun addini dan an samu yan uwa ai gara almajiri ma shi bara yake yan boko ne wanda mai ilimin boko intelligent wanda abin da ya karanta yana da yana da abin nan awareness akai sosai amma an ki a bashi aiki ya koma wani ma dan fashi ma ko ba yin haka to sai kuma ya zo wanda sai kashe kasan nan din bayan bokon bane a basu kunin al'umma ta sata ko ba shine talaka muke ta shan wahala ba almajiri kudin waye ci to waye ce me niyya ya bashi yabe aka mu almajirai ne bara mu ta ubari wani yazo ya ce dai kushi almajirai mu daga masa kafa ba yawa Allah ya ce ai bara ya faɗa asailai masu bara a basu suna da haƙƙi sabiya zaka karka yadda ka zo ka ce in an samu wanda suka lalace to wannan dama a kome yawa kome ana samun ɓata gari yawwa ma kana Allah li yazira almu'minina ala ma antum alai hatta yamizal kabisa min ad-dayyib Allah bare bar mu'minai abin da suke kai ba har sai ya rabe wato mummuna da kuma mene da kuma kyakkyawa sabiya da haka muna kiran mutane karke da mutum ka saki baki ka dinga cewa wai bara bata da asali a musulunci almajirai lalatattu ne wannan da addinin musulunci kake faɗa wallahi in an samu lalatattu to dama komai ana samun lalatattu sabiya da haka muna kiran iyaye da wannan shawarwari bari yaro ya data a kawo shi almajirci sabiya da yanayin zamanin yadda ta zo kuma kar ka bar yaro ya shekaru baka zo kana duba shi ba ka dinga zuwa kana duba malamin yayi karatun ma ya fi tafiya ka zo kuma kana hidima malami dama malaman sun ce duk wanda yake so dan sa yayi karatu to ya hidima malami wannan dama sharadi ne haka mai talimi ya faɗa in ka zama kana yawan zagewa kana hidima wa malami to hakika kuwa Allah zai jefa hasken fahimta ma ɗanka zai gane karatu amma ba za ka ɗibo bakinka baka san addini komai ba yan boko no ne da yan mata da me har da malaman ake samun suna lalata baka zo ka ce a daina karatun boko ba ai su ma almajirci suke eh ka zo karatun addini da ka zo ka ce wai wai wai almajirai wai almajirai suna zuwa suna wanki ƙarya ne ma ina ne ka taba gani almajiri a gidan karuwai banda shari eh me na maulan mu shehi maulan mu shehi yace to su karuwan a kore su mana maulamu ya ce a kore su ma ya ce su su karuwan a kore su ya ce in babu karuwan da su wanke musu kayan ne ballantana wannan taɗin ƙarya ne kai ka taɓa ganin almajiri ya ya nufi gidan giya banda ƙarya kawai a gidan gidan a gidan abun nan yake a gidan menene gidan mai kuma wannan almajiran da ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba domin raunanan ku ba da ko ruwa bara ba ku kusha ba ko ruwan sama bara yi ba daudadu afa uku ba domin raunanan ku ba ko ruwan sama Allah bare ba ku kusha ba kuma almajiran nan da gani su ne suke dauke muku nauyi sabila da me da aka yi tafiya kai sadaka albarkan sadaka ya Allah ya kiyaye ka to Allah ya sa mu cika da imani mhm
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وعكيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون قال yace musu hal alimtum to an ce dama da ya tausaya musu kenan da suka ce wata saddaq alaina inna Allah ya tsil mutasaddiqin amma na sadaka sai ya tausaya annabi Yusuf alaihi salam sai ya ce to hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa shin kun san abin da kuka aikata ma Yusufa wa aqihi da dan uwansa hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa aqihi izan tun jahilu iz a yayin nan an tun kudin nan jahilu ne kuna masu rashin sanin ba ku san me Allah da ya mai da annabi Yusufu ba tafiya da annabawa ne ba za mu ce musu jahilai ba amma Allah shi yana da ikon ya gaya musu haka dan bayinsa ne tafiya ka yi ko kun san abin da ku aikata lokacin ba ku san me Allah da ya mai da su ba da shi da dan uwansa
قالوا أئنك لعنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين sai annabi Yusuf ya ce sai kalu sai suka ce a innaka la'anta Yusuf yanzu kai ne Yusuf eh sabiya da su ba su taba zamanin annabi Yusuf na nan ba a innaka la'anta Yusuf kai ne Yusuf ya ce ƙala ya ce ana yusuf ni na yusuf ya ce wa haza aka yi wannan kuma ɗan uwana ne bunyamin sai ya gwada musu sai ƙadman nan lahu alaina haƙiƙa Allah ya mana baiwa Allah ya mana baiwa ƙadman nan lahu alaina Allah ya mana baiwa ga shi yau yanda na zamo ba ku taɓa zaton da ku same ni ba ga shi yau da Allah mai da ni gashi kun zo kun faɗa gabana kuna ce muku sadaka in taimaka muku ya ce innahu shi fa sha'anin yadda yake al'amari yadda yake man yattaki duk wanda ya ji tsoron Allah wa yasbir yayi haƙuri kuma to fa inna Allah la yudiyu ajral muhsinin Allah baya tozar taladan masu kyautata aiki duk wanda yayi haƙuri da cutan da ɗan uwansa yake masa ko maƙauci a shago a kasuwa ko maƙauci a gida ko ɗan uwa na zumunta wani abu ya haɗa ke ta cutanka kai haƙuri kai baka saka masa da shari ba ka san dama yanda abin yake kenan idan ka idan mutum ya cuce ka kai ma ka rama shikenan sai Allah ya ce to shikenan ku yi faɗa ku ya ku kenan ya ga a ta shari ma juna ta shari ya ga banda baya ba abin da yake mai da ku amma an kai haƙuri kai dai kana iya ƙoƙarin kare kanka da kare cuce ka in kuma ka shiga ninsa ya cuce ka ka bar shi da Allah baka saka masa da shari ba ka bari wa Allah ka yi haƙuri to daga ƙarshe ka yi nasara a kansa kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda aka cuce shi yana da ikon ya rama amma ya yi haƙuri to Allah dai zo da shi ranar kiyama akan dukkan halitta ala ru'usil khalaiki an tara halitta duka Allah da ya dauko shi ce kun ga wannan bawana an cuce shi yana da ikon rama amma ya hakura domin zati na sabila da haka kowa ya ganshi ga irin sakamakon da masa to yanzu a zo a ce an tara maka mutanen Bauchi iya Bauchi local gamma a gwada ka misali sarkin bauchi ya tara mutanen iya bauchi lokacin mai ce kun ga malam yusuf aran mamaja baki sarki ya ce mutumin kirki ne yana da haƙuri yana da taku duk gunda aka gan shi sai an masa lankima sabiya da babban mutum ya masa saida to me kake zato da Allah subhanahu wataala a filin kiyama an taru da ajjanu da mala'iku da rauhane da mutane da dabbobi da annabawa da mursalai kowa an taru a gwada ka Allah akwai darajar da ya fi wannan to Allah ya mana haka dan annabi Muhammad sabiya da haka annabi Yusuf ya yi haƙuri Bunyamin ya yi haƙuri kuma kaga annabi Yusuf yana da ikon lokacin da Allah ya ɗaukaka shi tun a lokacin yana da ikon ya bi su har garinsu ya ɗauki fansa amma ya ƙyale su suka zo kuma ya dinga musu diyafa ya sauke su ya yi mai yi mai yi mai girmamawa dai ya dinga musu da wani ne tun ya gane su tun fa arafan wa mulaumin kiru ɗin nan yawa tun a lokacin da ya musu wasu abubuwa to amma shi ne Allah ya ce duk wanda ya haƙuri in ka yi haƙuri mutum ya ta cutan ka ba ana nufin ka je ka ta kai kanka wanda zai cuce ka ba a in ka san mutum azzalimi ne to kar ka yi hudda da shi yawwa amma in misali makautaka ne na shago ko makautaka na wajen aiki ko kuma sha'ani na zumunta to ka yi haƙuri amma dai ka dinga gwada masa baka jin daɗin abin da kake yake yi amma in ya maka ka bar shi da Allah amma babban mukamin ana so ka yafi yawa an kuma ba ka iya haifa ba ka bar shi da Allah kar kuma ka masa mummunan addu'a to da sannu wallahi ya da karkashin ka dan irin wannan yana faruwa ko a gida ne aka ce irin ba uwan mutum a gida ya ta shan wahala da ya ta shan wahala sai kaga daga karshe kuma su wanda ake musu gatan sai kaga an waye gari sun da kaskantattu shi kuma wanda yake ake gana masa azaba sai ka samu kuma shi kuma Allah ya daukaka ta sabiya haka duk wanda ya haƙuri innahu man yattaqi wasbir فإن الله لا يدعو أجر المسلمين الله باية توزر تلادم ما سكوت تايكي
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقادئين قالوا تالله كو لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقادئين سكتي قالوا سكتي تالله مرنزير الله daga dasar kallawo alaina hakika Allah ya zaɓe kakanmu hakika kai kan fi mu daga dasar kallawo alaina Allah ya zaɓe kakanmu wa in kunna laqadiina wasu malamai sun ce wa in din nan anan ma'anansa inna kunna laqadiina mu mun zamo masu kuskure to in kuma ka dauke shi wa in me ma'anan ma to wa in kunna laqadiina ai ma kunna ba mu zamo ba illa qadiina to akwai illa shafaffiya kenan to in kunna lakadiina mu dai mun zamo hakika mun zamo masu kuskure mun yi kuskure cikin abubuwan da muka maka mun yi kuskure kuma abin da ya kamata mutum yayi kenan amma da Allah ya sa nafsu shedan ya daya ka ya ja ka ka ta yin wani abu mara daɗi ma wani daga ƙarshe zo Allah ya fifici to abin da ya koyi da kai koyi ka kabuzi hakan yana iya faruwa ga kowa wani yakan maka lokacin shaidan ne ya rufe zuciyansa to karka ce kawai bayan kuma ka ga ya zama wani abun kuma ka da karkashin san kuma da ka ci gaba da yin gaba shikenan ka ci gaba da ga da jaye shikenan kuma kaskanci he he ta biyowa baya wa in kunna la khadi mhm to da mu da mu kwana anan wajen sabila da sauran minti na sauran minti bakwai Na'am, to sabila da haka akwai a maganan fida'i din nan na hailala? To a gurguje dai sabila da lokacin mun ya riga ya ya tura wannan hailala na la ilaha illallah dubu saba'in da muka faɗa to wani wata bayar Allah tana tambaya akan cewa wai tana neman ingancin wannan lailalailallahu dubu saba'in ɗin nan to na farko dai hadisul kudusi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce la ilaha illallahu kalami wa ana huwa kuma man qalaha amina min iqabi annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce hadithul qudsi la ilaha illallah magana na ne inji zati kuma Allah ya ce ni ne kuma la ilaha illallah to duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya amince daga azaba na adam masa azaba a wani ruwaya hadisul qudsi annabi na cewa la ilaha illallah la ilaha illallah hisni man man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni kuma amina min iqabi shi ma yana ce la ilaha illallah katangana ne inji Allah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya shiga wannan katangana din duk wanda ya shiga katangana kuma ya amince daga azabana kafa ɗaya fa kenan kafa ɗaya to sannan a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zahabal mufarradun qalu ya rasulullahi wa mal mufarradun qala yace azzakiruna Allah kaseera ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zahabar mufarraduna a wani ruwayan bi kulli khairi ai mufarraduna masu kadaita Allah sun tafi da dukkan wani lada Annabi sallallahu alaihi wasallama sabai suka ce su wane ne mufarradun yace masu zikirin Allah da yawa masu zikirin Allah da mene da yawa to wannan kadan kenan to idan an koma Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tunda kan innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله يتي ما ذكرين الله ديوا تن daga kan musulmai sai ce wa zakirin Allah kasiran shine kololuwan daraja masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa mata Allah ya tanada musu addallahu lahum magfiratan Allah ya tanada musu gafara wa ajaran kuma mene da kuma lada da yake mai girma menene lada mai girma ne sakamako mai girma ba shine aljanna ba to masu zikirin Allah fa kenan da yawa to sabila da haka shi wannan adadi da aka ji ana faɗansa bayin Allah su ne suka tara hadisan da suka zo akan falalan la ilaha illallah suka tara sai suka yi abin da ake kira kiyasi shi ne suka cire wannan adadi dubu saba'in la ilaha illallah ɗaya ɗaya hadisi sayi ya zo ɗaya in ka mutu da shi to Allah bare sa ka wuta ba ɗaya wanda rashin lokaci ne ga littattafan mun zo da shi amma Allah ya yarda gobe ya halinsa da mu ci lokaci mu ta karanto ruwaya akan la ilaha illallah ɗaya to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai zo filin kiyama kamar wanda ya ce wanda ya zo da la ilaha illallah ɗari a wani ruwa ya ce la ilaha illallah wa daula shirka laulau mulku wa laul hamd wa ala kulli shay'in qadir akwai ruwan da ya zo kuma la ilaha illallah duk wanda ya fade ta ɗari to duk filin kiyama ba wanda da ya zo da ladan da ya kai nasa sai wanda ya faɗa irin nasa ko kuma ya ƙara to wanda ya faɗi ɗari biyu kaga ya fi wanda ya faɗi ɗari ko wanda ya faɗi dubu ɗaya ya fi wanda ya faɗi ɗari tara to wanda ya faɗi dubu goma da haɗa shi da wanda ya faɗi dubu ɗaya wanda ya faɗi dubu ashirin da haɗa dubu goma to wanda ya faɗi talatin fa da haɗa da ashirin haka na arba'in haka to haka wannan adadi kuma wannan adadi kiyasi ne wato shi kansa adadi saba'in saba'in din nan ya zo a cikin ƙur'ani wani sirri ne kamar da Allah yake ce in tastaghfir lahum saba'ina maratan in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina maratan falan yaghfir Allahu lahum in ka nema musu gafara ma rasulullahi ba munafikai in ma baka nema musu gafara ba Allah bare gafarta musu ba in ma ka nema musu gafara so saba'in malamai suka ce ba wai yawan ne ake magana ba wani sirri ne a cikin saba'in ne kuma sirrin ya tashi tun daga bakwai ne bakwai in ka lura kwanakin sati nawa ne bakwai ne ko idan ka duba sama sama gudano ne bakwai kasaifa bakwai to daga bakwai din ne aka cira saba'in in ka duba lada ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da Allah dai ninka lada hadisi yace daga mene daga lada goma yaka ce maka ila sab'i mi'atin zuwa ɗari bakwai bakwai ɗin ne dai ake ta ciccire maka to ita ne babban adadin sai aka tau maka dubu saba'in ɗin in ka lura ko suratul an'ami ta sauka ne da mala'iku dubu saba'in suka mata rakiya da aka ji annabi na cewa sahabi wani da ya rasu mala'iku dubu saba'in ne suka sauko saba'in ɗin akwai wani sirri ne a ciki to sai Allah kai mu gobe da mu yi sauran bayani in Allah ya yarda Allah ya samu cika da imani albarkan manzan Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu fatihar salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب السلام الحمد لله رب العالمين